رحمه الله تعالى ومن أسأل الله تعالى خوفا من المخلوق tsoron abin halitta kana jin tsoron ɗan adam kurin ka fada sabon Allah wani ba Allah ya buga mun waya ce wallahi shi ne yana da mai gidansa tsakani da Allah bai zai boye mun bai ce wallahi ya fi tsoronsa akan tsoron Allah an ya faɗa wuce ya zai shi a ransa yana jin da ya saba wannan mutumin wanda ya saba Allah kuma inda yake jin bala'in tsoronsa to gaskiya baya tsoron Allah akan haka ya zai kace ko kaga mu da aiki sai ka je ya azurta kai ya ciyar da kai ya shayar da kai ya baka lafiya kuma ya hana ka mutuwa in lokacin mutuwar ka dai kuma yana ƙara nisan kwana ka je ƙara maka kasan me yake da wannan rashin alaka da ilimi da rashin alaka da wurin karatu da rashin alaka da ɗaliban ilimi duk wanda yake zama wurin ilimi da karatu to za ga tauhidinsa alim yana da maɗaukakin tauhidi ma'an nas jalisi ne fi buyutin mutane a zaune suke a gida kawai karatu ba a fita neman sa in ka ga an fita neman na boko ne kawai na boko kan kowa yana fita kowa da baya zuwa ma daman mazmumun ne abin zargi ne abin suka ne to Allah kiyaye wannan shine ainu shirk yace kuma tsakani da Allah ya fada to la Allah Allah ne fa shi da gyara ne ma fa idan lam ya'si Allah ta'ala li khawf al-makhluqi wa raqaba idan mutum bai saba wa Allah ba dan saboda jin tsoron abin halitta wa raqaba hudud ash-shar'i ya tsaya ya kula shine raqaba muraqaba kenan da ka'idoji na shari'a falam yakfa ghayra Allah ta'ala insha Allah ba zai ji tsoron kowa ba sai Allah duk wanda yake jin aransa ba wanda ya isa sa shi ya saba Allah kuma ya kiyaye dokokin Allah to Allah zai sa tsoronsa a cikin zuciyarsa bi ma'ana wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai cire masa jin tsoron wani Allah in ka kama Allah da gaske to za ka ga gaba gadi baka tunanin wani wai abin da wani dan adam zai maka a rayuwa wallahi ko shi waye kar ku manta ba mai azurtawa ba mai kashewa ba mai rayawa ba mai talautarwa in ba Allah ba ليش تخاف غير الله بل خاف الله تعالى bari dai zai ji tsoron Allah wa kadhalika fi janibir raja'i haka wajen tsammani wa yanbaghi li talibil ilmi an ya'udda wa yuqaddira li nafsihi taqdiran fi takrari ya shiga wata magana yana da kyau ga dalibin ilimi ya irga shi ne ya'udda ko ya shirya ya kimtsa ya shirya kuma ya yi wa kaddarta wa kansa takdiran fi takrari wani kadari na maimaita karatu an gane ko me takrar takrar sabqihi wa darsihi abin da ya wuce masa na karatu ya lalle ya ware lokaci ya shiri na muraji'a kenan kuma ya rinka kirgawa min al'adadi lalle ya samu wani adadi da zai rinka na maimaita karatun da aka yi masa duk dai zaka zo kai karatu gurin malami koya maka littattafai ba ka zuwa kana muraja'a to tsakani da Allah ko ba za ka zama malami ba nan gaba dole sai ka yi muraja'a ilimi yana tabbata ne da muraja'a kuma amfani ilimi aiki da shi za shi an gaya ma ya kamata an je ɗakin ka a ga littattafai a jefe a jefe a nan abin da nake nufi ka buɗe wancan ka karanta ka saka alama ka rufe ka ɗauko wancan ka karanta can littafi can ɗalibin ilimin wani malami ya taɓa zuwa ɗakin ɗalibin sai je ga littafai an jera su kamar da aka jera ƙur'anin kaga a jere sai ce na an talassa bi talibi ilmi a je labirarin ka a ga gaba ɗaya littafin a jere haka a jikin kago a jikin wannan yace kawai dai kana kwalliya dai littafai ai kyan labirari a ga littafai a babbaje an buɗe wancan an karanta an ajiye za a dawo kansa nan gaba an daɗa buɗe wannan an karanta an za a dawo kansa nan gaba ba ka zo ka jejjera su kana abin nan kamar malai ibrahim mai sai da littafi ba abuwan Allah kuwa littafi kuma ba wai sai littafin da malamin kai ke koya maka ba ba kuna san yan littafai kuna ganin suna sha'awa gurin masu da littafi ba duk littafin da ka saya ka rinka karanta shi mu abinda malam Jafar yake gaya mana Allah ya masa rahama lokacin in muna jami'a ma yaje yake gaya mana yace duk in kana so duk littafin da ka saye shi ka shigo da shi labirarin ka sabo to ya zamanto kana da wurin da kake ajiye sababbin littafai kar ka dora shi a kanta lalle sai ka karance shi ko ka karance mafi rinjayen sa kuma alal kalli ko da kana kan tafiya ko gaggawa ko wani abu kowane littafi ne in ka saye shi to lalle lalle ka rike sunansa ka rike daba'ar ka rike mai taƙiƙin sannan ka bude content din faharis din haka kuma in ma za ka saya ka bude content din faharis din ka duba ka ga abin da ke dauke da littafin da muqaddimar mai littafin kuma ko za ka ajiye littafi alƙalli ka karanta muqaddimar mai littafin da kuma content din abin da ke ciki wannan zai taimaka da wata matsala ta zo ma ta ilimi za ka tuno ai na taɓa karanta wani littafi kuma a ciki an yi bayanin kaza da kaza da kaza wannan zai taimaka maka baraka rinka maimaita sai littafi ba dan in ba kai wannan ba ka karanta mukaddima ka karanta kwancin din to ka sai littafin tunda suna da yawa wallahi wata ran zaka je a dada yi maka tallansa kuma kana da shi a labiranin ka baka sani ba saboda ba ka karanta shi ka je ka dada sewa ka dada lodawa ka je ka ce yalo eh ko an canja masa bango ba za ka gane ba amma in ka karanta shi ba ana faɗan sunan littafin daman kana da alaka da shi akwai lokacin da wani abu zai dame ka hutur da wani gajiya da wani kurin ka shiga labararin ka kawai kowane tafi ne ka ɗauko ka buɗe kurin ka rinka karantawa iya ɗan time ɗin da ke da shi shafi biyar shafi ashirin shafi goma ajiye shi ka ɗan sa alama da haka ake karatu sai ga mutum yana ittila kuma shi karatun nan sai ka sabarwa kanka in baka saba ba za ka iya yin shi ba kamar karan jarida ne akwai wanda yana iya jurewa a karan jarida saboda ya saba akwai wanda gaskiya ba zai iya ba kawai shi dai sai ta safoyi kawai ya dan lalle ka ga me heads din menene abin da ya damu shi to karatu sa kai ne kuma na sha gaya muku ba wai dan girman kai ba ka daina daukan ka daidai kake da sauran mutane da suke zuwa masallatai bayan magariba bayan isha'i ko da yaushe suna suna sauraron wa'azi na karatuttuka da ake na malamai jama'a tari waɗannan wanda suke suna sauraron wa'azi akwai wanda zai zo da sallah ta kudin shi zama zai yi iya jira a yi masa wa'azi ya tashi ya tafi wa kasirun makum ko ba ka bane shi kawai abin da ya dame shi ya zo a yi mai wa'azi kurin in ya ji abin da ya masa daɗi ya Allah akbar wanda bai mai daɗi ba bai kokarin nemo gingiri ka daina mai da kanka irin waɗannan kai ɗalibin ilimi ne kai ba kujerar wannan malamin nan gaba kake so kai ma ka zama a ko ina kake za ka wakilci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na isar da sako ga al'umma yanzu wanda zai dauki wato gadan annabta a kafadarsa ya kamata a ce baya karatu za ka yi ɗebi shekaru shekara da shekaru wallahi kana zuwa majalisin karatu na nan maka da Allah za ka zo ba za ka iya komai ba saboda baka muraja kuma in dai kana yin muraja kana bincike kana da ɗalibai kana karantar da su daga nan za ka gane kafa'ar ka amma mutum ya karatu sha'awar karatu yana so ya zo yi a je ka ci jibgewa daga nan shi kenan kawai dole ne sai kayi wannan akwai abubuwan da suna buƙatar hadda ka haddace su akwai abin da suna buƙatar fahimta ka ainihin abin nan ɗinsu imam al-bukhari an tambaye shi wai biman yilta hadal ilm yaya ka samu wannan ilimi da ƙarfin hadda yace bi mudawamatin nazari yace kullun kaina yana kan littattafai ne mudawamatin nazari duk inda zai shi kurin littafi yake duba ake karanta imam bukhari da yake da wannan na samu wannan karfin handa da karatu amma ga ɗalibin ilimi da tare da tafai na zuwa karatu wai ai yana da wai yana da wani majalisi da yake zuwa hira ya ina za mu akwai eh akwai wani hiran mu hira fa talibul ilm wai yana da gurin hira wai a unguwarsu yana da majalisin da suke zama kurin harbaci zaman iska kawai yaje su ta labari su ta hira to littafan ka ba in kayi muraji'a to wanda kake saya kake tarawa ba to haddar mutum da yake gaban ka ba to ina ai duk dalibi na gaske bai da lokaci ya tsara wa kansa lokaci insha Allah akwai littafi mai kyau da zamu sa shi nan gaba kaɗan da yake magana akan tanzimul waqt tsara lokaci ya kamata mutum ya tsara lokacin su ga yadda salaf magabata suke tsara lokacin su kuma suke suke rowa da lokacin su aka kurin mutum ya zo ya zauna ma ko ya kama ziyara ko wani abu ya cinye maka minti 40 a iska kawai maganar da a waya za ku za ku iya ya gaji a naka da lafiya kun kammale ta kurin ya zo ya zauna maka ya ci ma lokaci minti 40 a banza kawai ko wai har yanzu wai a cikin ɗalibai yau akwai wanda wai suna tafiya wai ya tafi wai yawo yawo wai a gari wai abokin sai dake shi shiga gari ba mu dan je yawo mana wai su zazzaga ya yawo Allah ya sauke babbar hanya ce ka huta da ka dole ka ka nutsu ko ko direba ne ya hawo babbar hanya yake yana ba da nutsuwa mala ya ce fa'innahu la ya saƙirru ƙalbuhu hatta ya buluga zalikal mablak duk wanda ya ƙayyade wa kansa wani adadi na maimaita karatu to zuciyarsa ma ba za ta samu tabbata ba da natsuwa sai ya karanta wannan karatun iya adadin da ya ware wa kanshi na sha gaya muku wannan karatun da kuke an roto imamun nawawi aka yake wannan tarin littafin aka ce imamun nawawi fanni fanni goma sha biyu ba wani tafi sha biyu ba funun na ilimi sha biyu yayi nahawu yayi balaga yayi tafsiri yayi hadisi yayi musalahu yayi yayi yayi mantiki yayi wane ne yayi wa duka yayi sarfu duka fanni fanni goma sha biyu a lokaci guda yake zama gurin malami aka ce in ya fito kayan littafi nawawi da kake jin za amma yanzu ya tafi ai ba dole ka kira sunansa ba saboda yayi wani abu kuma idan ya dawo gida imamun nawawi da wannan littafin nasa baya bacci duk abin da ya karanta gurin malami sai ya karance shi tsam wanda zai ta'aliki ya ta'aliki wanda bai gane ba ya ja masa layi washe garin ya koma tambayi malamin shi haka aka ruwaito nawawi yake abi hudahu muqtadi wanda ya ware kansa wani adadi na maimaita karatu in bai yi wannan ba za shi bai da natsuwa bayan bagai ne ɗalibin ilmi an yi kadira sabakal amsi hamsa marrat shi yana da kyau ga ɗalibin ilmi ya maimaita karatun da ya jiya kamar sau biyar sabaka din abin da ake nufi sabaka karatun da ka yi shi jiya ka maimaita ya sau nawa sau biyar duk abin da malami ya karanta tun daga farko har ƙarshe kai ma sai ka karanta shi wa sabaqa al-yawmi alladhi qabla al-amsi wanda yake kuma kafin na jiya arba marrat wanda yake na wurwure aka yi shi ba dade da yinsa masa hudu wa sabq alladhi qablahu thalatha marra wanda yake kafin sa sau uku wallazi qablahu ithnain wanda yake kafin sa sau biyu wallazi qablahu marra wahida wanda yanzu yanzu ma aka yi zaka iya bin sa fi shade sau ɗaya ma fa hada ad'a ila al-hibz wannan shi yafi taimaka wajen samun hadda وينبغي ألا يعتاد المخافة في التكرار لأن الدرس والتكرار ينبغي أن يكون بقوة ونشاط باء سندالبي يرنك مخافة abin da ake nufi da mukhafata shine al-ikhfa'u wa adami ijhari sauti ɓoye karatu da rashin bayyana sauti bai kamata ɗalibi ya saba in yana karatu kurin kallo yake yi ba tare da yana faɗa da bakinsa ba ليش؟ لأن ذلك يدعوه إلى الكسل وعدم النشاط النشاط duk wanda yake buɗe littafi yana muraji'a kawai kallo yake haka ka gani baya motsa bakinsa to wannan zai sa mai kasala daga kallon nan sai ga idan ya kafe haka sai ka kana gingidawa ko ba ka bane ba to amma idan mutum yana yi yana bayyana sauti yana ƙara masa nishadi kamar wani exercise yake yi kuma yadda kake bayyana sautin na haka yake shiga cikin kwakwalwarka ko hujja ka zo kawowa nassin zaga da larabci ya zo ma saboda ka karanta shi ana so a tikrar maimaita karatu ya zamanto bi kuwatin wa nashaq da ƙarfi da kuma me da nashadi sururun wa tibu nafsin kenan amma ko inda makhafata za ka yi ba zai yi ba kenan so ake in ka zo karatu kamar za ka yi muraja ka yi kana ɗan bayyana soci وينبغي لطالب العلم أن يعد ويقدر لنفسه تقديرا في التكرار فإنه لا يستقر قلبه حتى يبلغ ذلك المبلغ وينبغي لطالب العلم أن يكرر سبق الأمس خمس مرات وسبق اليوم الذي قبل الأمس أربع مرات والسبق كاغني كان يد ba daga sauti can kai da zaka gaji ba kuma baka yi shi a koye ba ballantana gangadi ya kama ka ko kasala ban sani ko kun fahimce ni mumtaz wala ya shahar jaharan yujhidu nafsahu kada ya bayyana da karfi da zai gajiyar da kansa kai la yanqati'a an takrari dan kana daga sauti kuma wanda yake da karfi kuma to ai ba zai iya yawan maimaitawa ba ko ba haka bane fa khairul umuri awsatuha mafi alheri al'amura shine tsaka tsaki yani bainal jari العالي والإخفاء حكي أن أبا يوسف رحمه الله تعالى أن حكيتوش أبا يوسف الماجد إمام أبو حنيفة كان يذاكر الفقه مع الفقهاء بقوة ونشاط بل yana muzakarar fikihunsa tare da malaman fikihu tare da ƙarfin rai da nishadi yake yi wa kana sihiruhu indahu sulkinsa shine sihiruhu me sihiruhu zauju bintihi mijin yassa mace wasu kuma suka ce a zauju uktihi mijin yar uwarsa kanwarsa ko yassa shi ma sulkin kai yana yin wannan da karfi kuma ga ga sulkinsa a wurin inda ya ta'ajjabu min amrihi shi wannan sulkin nasa yana mamakin lamar wannan aba yusuf ويقول لنا أنا أعلم أنه جائع منذ خمسة أيام sarki na sa yake ga abu su wuce yake ga mutane cewa wallahi na san wannan malamin yana cikin yunwa yau kwana biyar yana cikin yunwa bai ci abinci ba ban sani ba ko kun lura da wannan magana amma wa ma'a zalika yunaziru bi quwwatin wa nashat amma duk da haka gashi yana munazara ta ilimi da karfi da nishadi amma ni na sani dan kuma ku sani dan da ni siriki na ne yau kwana biyar malamin nan bai da abinci iya cikin yunwa kwana biyar bai da abinci don Allah ka duba mu yanzu wannan ne ma in mun rufe na rantsi duk karatu sai an rufe shi gaba daya imanin an ya sha ban bayi rufe darasin da ai sai dai kaɗan kaɗan daga cikin malamai kan ba saɓa waɗanda laya ba su za su je su ta wahala karantarwa su gama ihu su koma gida ba su da abin da za su ci wannan akwai su da yawa a garin nan ma ni na sani da yawa akwai yadda za ka samu ko aiki ko kuɗi dubbai na kuɗi dubu ɗari dubu ɗari bi dubu kaza amma shi wallahi bai da naira ɗari shi zai ma hanya a taimaka maka amma shi bai da wannan abin akwai su da yawa ashe ana haƙuri ko da yunwa da talauci ma a yi karatu gada wani ya ce shi bai je karatu watan da bai da bai ci abinci ba ka yi alfahari ma ka je karatu da yunwa a jikinka ka tuno da tarihin waɗannan to ba ana yin karatun ma da azumi ba ومع ذلك ينازل بقوة ونشر وينبغي أن لا يكون لطالب العلم فترة kada ɗalibi ya kamata ɗalibi kada ya zamanto yana da ƙosawa hutu shine fatara ƙosawa fa inna afatuhu wallahi ƙosawa illa ne aibu ne فكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله تعالى يقول ما له برهان الدين ألا مصر ما يكسن شينا جوا إنما فقت على شركائي na wuce abokanina ne shine fuktu daga faka ne na wuce abokanina ne bi anni lam taqa ali alfatratu fi tafsil ban taba nuna kosawa ta akan neman ilimi ba shine at-tafsil fi tafsil yani fi talab al-ilmi وكان يوكا عن شيخ الإسلام الإسبيجاني رحمه الله تعالى أن هكيت لك شيخ الإسلام الإسبيجاني أنه وقع له في زمان ال... في زمان تحصيله يا فارق ليش لوكة ليك نيمان كراتو وتعلمه إذا نيمان إلمنسا فترة ياسا مقوصا Musa wanda ya samu ta isnatai a asharata sanatan sai da ya shekara goma sha biyu ya samu fatara ma'ana fashi in ka kosa in an ce fatara ka samu kosawa da gajiya ka ɗan yi fashi menene Allah ke cewa ne nan can inda Allah ce fataratun mina rusul an ja'akum na'am ya me yawwa qul ya ahli kitabi qad ja'akum rusuluna qad ja'akum rasuluna ko yub- yubayyinakum ala fatratin min ar-rusuli ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin fatra me fatra fashi an samu ranar lokaci da babu to kada dalibi yayi fashi na rashi da kotsawa da fashi tunda in ka kosa ne za ka yi fashi ai to shekara goma sha biyu ya yi binkilabil mulk saboda canjin mulki ai bi sababi inzali sultani zamanihi sarkin zamaninsa aka canja sai aka kawo wani sarkin ba shi ba to wannan abin da aka yi masa sai sa ya samu fatara fa jama'a shariki fil munazara ya fita tare da abokin shi na karatu a wajen munazara fil munazara ai fi mahallin munazara tunda suna yin munazara ila haisu yumkinuhuma al-istimrar fi talab al-ilmi ta yanda za su samu dama na ci gaba da neman karatu wa dalla yadrusanihi ma'an isnatay asharata sanatan ya zauna da wani abokin nasa suna yin karatu tare shekara goma sha biyu fasara sharikuhu shaikul sharikuhu shaikhal islami lishafi'in sai gashi abokinsa ya zama babban malami ne a cikin mutanen shafi'iyya mana ya zama mufti kenan babban malami ne a cikin shafi'iyya wa kana huwa shafi'iyyan shi kuma ya zama ba shafi'i shi kuma abokinsa ya zama malaminsu kaga wannan ana nuna ma abokin nasa ya fi shi himma kenan wa kana ustaduna shaykhul qadi al-imam fakhr al-islami qadi khan wannan bawan Allah malamin mu al-qadi al-imam fakhr al-islam qadi khan yana cewa yanbaghi lil mutafaqqihi yana da kyau ya dace ga wanda yake neman ilimin fiqhu shine al-mutafaqqih أي الذي أراد أن يحصل على أو يحصل على علم الفقه أن يحفظ كتابا واحدا من كتب الفقه lalle mai neman ilimi na fikihu a bangaren fikihu to dole fa a bangaren fikihu ka samu wani littafi guda ɗaya da ka haddace da'iman wanda kullum kana tare da shi da haddasa fa yata wa yassaru lahu da zalika hibdu ma sami'a min al-fath idan ya haddace wannan littafin to abinda zai ji daga baya zai zamanto masa mai sauki na ainihin wato kiyayewa abin da ya ji dama ana so kowane fanni ka haddace a yanzu bangaren musala ka samu ko alfiya ka haddace bangaren nahu ko ajrumiya ko mulhatul i'rab ka haddace bangaren fiqhu ma ka samu alqawaid din nan da ake na fiqhu da yan qawaid fiqhiyya da waye duka ka haddace zai taimaka asali da yake magana kan ya kamata ɗalibi ya zama mai tawakkali abinda ake nufi da tawakkali shine tafwidul amri ila Allah ka fawwala al'amarin ka izuwa ga Allah tafwidul amr ila eh ila Allah ثم لا بد لطالب العلم من التوكل في طلب العلم ba makawa dole ne ga ɗalibi ya zama mai tawakkali wajen neman ilimi wala yahtammu li'amrin rizki kada mutum ya shagalci da neman kuɗi kurum da neman tara dukiya kurum a ya nemi kuɗi ya yi ilimi wala ya shigalu kalbahu bi zalika kada ya shagaltar da zuciyarsa da neman dukiya kawai rawa abu hanifata rahimahullahu ta'ala an abdullahi bin al-hasani az-zubaydi abu hanifa ya rawaito daga abdullahi bin al-hasan az-zubaydi wannan sunan kabila ne zabit an yi masa nisba ne zuwa ga zabit ismu qabilatin radiyallahu anhu sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sahabin annabi ne man tafaqqaha fi dinillahi kafahu Allah ta'ala ta'ala hamma wannan ba Allah yake cewa duk wanda ya nemi ilimi dan ya fahimci addinin Allah to Allah zai dauke masa nauyin damuwarsa kuma zai biya masa bukatarsa shine kafahu Allah ta'ala hammahu kafahu Allah ta'ala hammahu ay kafahu Allah ta'ala maqsudahu alhammu huna bi ma'ana al-maqsud fa inna ma ishtaghala qal man ishtaghala qalbuhu bi amri rizqi min al-quti wal kiswati qalla ma yatafarrahu duk wanda ya shagaltar da zuciyarsa ta neman kut to abinci ko kuwa shi gaba ɗaya rayuwarsa ta ƙare akan yin sutura walkiswa sutura duk wanda ya ƙare rayuwarsa akan neman tuwo da neman sutura ƙalla ma ya tafarragu wallahi ba zai samu lokacin da zai nemi ilimi ba kun gane yawwa litasil ƙalla ma ya tafarragu litasil makarimin akhlaqi wallahi ba zai iya samun opportunity da dama da zai nemo kyawawan ɗabi'u na ilimi wa ma'ali al'umur da kuma al'amura maɗaukaka an faɗa cewa ƙila da ilmaka rimala tarhal li bughyatiha wa qa'ud fa innaka anta at-ta'imul kasi da ilmaka rimala tarhal li bughyatiha واقعد فإنك أنت الطائم الكاسي da il makarima la tarhal li bughyatiha karabu da wannan abubuwan da aka yi ta faɗa sune makarima kayan harkar arziki da neman ciwo da dinka sutura ba wai ka daina kwata kwata ba ba a tunda ya mana nasiha ce ɗalibin ilimi ma na ƙwari shine mai neman abin kansa a baya ko ba wai ta naƙudi ne yake korewa ba a ka nemi abinci ka nemi ilimi amma nan anan ana faɗa ga wanda ya nemi ya shagalta ga neman tuwo ne kurin ba neman ilimi to ka bar waɗannan abubuwa na makarin da ake faɗa neman kuɗi neman arziki kar ka yi tafiya latar hal kar ka ɗora sirri kai tafiya don neman su a waka'ud ka zauna ka yi ta karatu kana ƙaramar sana'a fa innaka anta ta'imul kasi za a ciyar da kai za a shayar da kai kuma za a yi masu tura za ka ciyar za kuma ka tufatar da wani ba wai kai ma a yi ma za ka yi wani na wasu lalaci wuce kanu wasu ya faƙala kiya nafsuka illam ta shigalha shagalat ka yace ranka din nan in baka shagaltar da shi akan aiki alheri ba to ya shagaltar da gayar da wani abu illam ta shigalha a illam ta stamil kenan ranka idan baka yi amfani da shi ba fi talabil yani al'ilm shagalatka nafsuka bi ittiba'i muradatiha sai ka zo ka bi son zuciya fa yan bazai li kulli ahadin an yashghala nafsahu bi amalil khair yana da kyau ga kowane ɗayan mu ya shagaltar da kansa da yawata ayyuka alheri hatta la tashtaghila bi hawaha har sai baka ba da dama ba har a kai ga lokacin da baka ba da dama ba baka shigaltu da son soyayyen zuciyar ranka ba saboda innal khaira yamna'u hawa talabul khair yamna'u hawa al insanu alladhi yatlubu al khair fa innahu yas'abu alayhi ittiba'u al hawa والذي لا يطلب الخير لا يطلب العلم فإنه يطلب الهوى ولا يهتم العاقل لأمر الدنيا لهنكلي فما يعمل همة صمدا همة تزم مدوكك يا أكل مرين الدنيا لأن الهمة لأن الهم والحزن لا يرد المصيبة لهنكلي بايا همتوا أكل مرين الدنيا kuma baya nuna damuwa akan lamari na duniya tunda yana da hankali kaga bacin rai da bakin ciki da damuwa alhammu wal huzn la yaruddu al musiba ba ya juyar da musiba ko ko mun damuwarka ko mun bacin ranka baya hana musiba ta same ka bal yaqau ma qadarahu Allah ta'ala qadarahu Allah ta'ala bari dai sai ya faru wala yanfa'u kuma waɗannan abubuwan ba su da amfani bakin ciki da damuwa din bai amfani bane ya durru bil qalbi wal aqli wal badani yana cutar da hankali da zuciya da gangan jiki al qalbu zuciya al aql hankali al badan gangan jiki wa yakhillu bi amali al khair kuma yana hana mutum ya aikata aiki alkhairi wa yatammu li amri al akhirati li annahu kuma yana hana mutum ya himmatu da lamarin lahira ma'ana duk wanda ya rungumi duniya to insha Allah za ga yana da sakaci akan lahira kula da wannan duk wanda kaga duniya ce a gabansa shi ita yake kokarin tarawa ita ce a sama to la za ga lamarin lahiransa akwai abin tausayi a ciki mulki ya samu ne sarauta ne ya samu dukiya ne kasuwanci ne Allah kiyaye wannan san duniyan ba zai bashi ya mutu da lahira ba liyan nau yantar yanfau dan zai masa amfani wa amma qawluhu alayhi salatu wassalam wa amma qawluhu alayhi salam إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا هم المعيشة فالمراد منه قدر هم قدر هم لا يخل بأعمال الخير yace amma faɗin sa annabi sallallahu alaihi salatu wasalam cewa akwai zunubin da babu abin da yake kankare sai damuwa ta rayuwa damuwa nuna damuwa akan maisha rayuwa yace to abin da hadisin yake nufi shine فالمراد منه قدر هم لا يخل بأعمال الخير mutum ya nuna damuwa akan lamarin duniyar da ba zai hana ya aikata aiki alheri ba ban samu damar binciko darajar hadisin ba insha Allah kuma ba ta bari rubuta shi ya zama bashi ko inda ka galam darajatuhu na'am da'ifin ko من من ضعفه أنا أنا أسألك من ضعفه أنا ما سألتك من أخرجه فيه فيه رجلان توشيكنا فيه رجلان ضعيفان خلاص أتشن حديثا أو كم تاني مدابي ما سروني وقد أخرجه من السيوطي أخرجه السيوطي في وين السيوطي في الجامع الكبير الجامع الكبير هو ومن وابن أساكر وغيره خلاص جزاك الله خيرا شكرا والحديث ضعيف والمراد منه قدر آه قدر هم لا يخل بأعمال الخير ولا يشغل القلم بايا شغل تدع القلم أنا شربوتو shugulan ya khillu bi ihbaril qalbi wanda zai hana shi zuciya ta halatto miki ta tare da ita fi salati akan sallah wa inna zalika alqadr min alhammi wal qasd min al'amal al-akhirah irin wannan damuwa din in dai kaɗan ne ba mai yawa ba yana cikin ayyukan lahira ba wala budda li talib al-ilm min taqlil al-ala'iq ad-dunyawiyya bi qadr al-wus'a babu kuma kawa ga ɗalibin ilimi ya karanta shine taqlil ya karanta alaƙoƙi na duniya iya daidai gwargwadonsa ba sani ko kun fahimta bi kadar wasu'a ma'ana shi ɗalibin ilimi al'ilmu wa talabul ilmi la yashmi umma kathrati al-ashghal ne neman karatu fa ya zama busy kullum yana shagaltuwa da harkokin duniya fa ba zai yi ba sai dai ya nemi na sallah kawai dole sai ka yi kokari ka rage saboda shi ɗalibi shi ilimin yana buƙatar a bashi lokaci الطالب الذي أوقع نفسه في اكتساب الأموال وطلب التفنن في الملذات وطلب دنون الفهري دا da sutura da kaya da kecere ne a cikin abokanai a kan riga to wallahi wannan ya riga ya cinye rabansa gaba daya kuma faqad ba'a hadduhu min al-ulumi bi thamanin baksin da rahima ma'duda ba naka bane nuna alfahari wajen riga nuna alfahari wajen takalmi ko agogo wallahi ba naka bane ba naka bane ba naka bane ka rabu da 'yan duniya su yi wannan ko ba ka bane yawwa amma wallahi da yawa daga cikin ɗalibai sun fada cikin wannan bala'i yana alfahari da abokanansa kai ɗalibin ilimi kana alfahari da abokinka akan sa riga ke cire ni wajen ɗinka shadda ke cire ni wajen subhanallah kai aqidan mu abinda muka faɗa ka saka abinda Allah ya hore ma amma banda alfahari wani lokacin ma mutum yakan haƙuri ya sa wanda yake ba mai tsada ba dan ya ya nuna wa ransa cewa shi fa bai dauki duniyar komai ba wadu wanda ya sa kwaɗayin duniya da neman malazzat da jin ɗanɗanon duniya da more mata kullum burinsa duniya da abin da zai tara to gaskiya nan ba sifa ce ta ɗalibin ilimi ba ku fahimci wannan ولهذا اختاروا الغربة shi sa ma malamai suka zaɓi ɗalibin ilimi ya zamanto yana da yana algurba mai algurba wato kaɗaitaka kullum ya zamanto yana da yawan kaɗaitaka don in kana da kaɗaitaka ne za ka samu neman za ka samu karatu sosai wala budda min tahammulin nasabi wal mashaqqati fi safari ta'allumi babu makawa dole ne inda kana karatu sai ka ɗauki wahala nasab gajiya almashakka da kunci ka shirya ka faɗa ka za ta iya ɗaukan gajiya za ta iya ɗaukan kunci na rayuwa fi safari ta'allumi a hanyar ka ta neman ilimi rashin kuɗi talauci rashin kuɗin sayan littafi rashin kuɗin abin hawa ma da za ka je wurin karatun ma rashin wadataccen abinci ma yawanci za ka kana da yunwa ko ba ka da mai daukan nauyin ka ba mai taimaka maka gashi kana aikin Allah amma to wannan din shine takin ka a tafiya ga annabi Musa alaihi salatu wassalam salawatullahi wa salamu ala ala nabiyina wa alaihi fi safari ta'allumi kama qala Musa salawatullahi wa salamu ala nabiyina wa alaihi fi safari ta'allum annabi Musa ga abin da yace a hanyarsa ta neman ilimi ولم ينقل عنه ذلك في غيره من الأسفار أي أي وستفية تفية شأن موسى أي بقى نقلت يا فدوى النم جنر بقى سي عن تفية ديتني من إلمي تعالى خضر لقد لقينا من سفرنا هذا إيه نصابا lalle mun gamu da gajiya da wahala a wannan tafiya tamu min safarina yani min safarina fi talab ilmi an-nasab wa at-ta'ab mun gaji mun wahala ashe neman karatu dole ne a gaji a wahala يعلم أن سفر العلم لا يخلو من التعب lalle ne ɗalibi ya san cewa hanyar ilimi ba ta rabuwa da gajiya li'annan ilma amrun azim saboda ilimi lamari ne mai girman gaske kuka wa huwa afdalu min al-jihadi inda aksari ulama ilimi fa yafi jihadi a gurin da yawa cikin malamai wal ajru ala qadri at-ta'ab wan nasabi assalam iya gwargwadon wahalarka iya gwargwadon gajiyawarka iya gwargwadon ladanka faman sabara ala zalika wajada ladzatan tafuqu sa'ila ladzati dunya wanda ya hakuri akan haka wallahi zai samu dandanon da ya ketare yayi fintin kau ya wuce sauran dandanon duniya wallahi ولهذا كان محمد بن الحسن shi yasa Muhammad bin Hassan almajirin sha Imam Abu Hanifa ya kasance idza sahira layali yayi hira ya rasa bacci wan halat lahu mushkilatu yayi hira ya kasa bacci sahiran layali yayi karatu yayi ibada wan halat lahu mushkilatu kuma ya samu warwarar matsalolinsa saboda duk wanda ya tashi da dare ya karatu yin ibada ya sallah zai samu warwarar matsalolinsa zai ji yana cikin natsuwa ya kulu yana cewa aina abna'ul muluki min hadhihi ladzati ina yayan sarakuna yayan masu mulki in sun isa ina za su samu wannan jin daɗi da dandano harka ce ta dare da kiyamun laili sallah sallah sallah karatu ibada za ka ji wata natsuwa a tattare da kai wallahi ba a sai da wannan natsuwar a kasuwa shi sa imam abdullahi bin al-mubarak arwaito ya faɗa ibn taymiya ma an ce yana faɗa cewa mu malamai masu karantarwa jin daɗin da muke ciki wallahi da masu mulki sun sani wallahi da suna da iko la qataluna bi suyuf wallahi sai masu mulki sun yaƙi mu da takuba dan su ɗauko jin daɗin da muke ciki muke ji a cikin zukatanmu saboda natsuwa na harkar mu'amala da ilimi duk wanda ya bi hanya ta kware fa za ga Allah ya bashi natsuwa ko a ruɗe mutane suke to shi yana da natsuwa ko ku lura ko a cikin ɗaliban ilimi ne kuma ko a cikin mutane ne ko ma'aikata wani yana da addini za ga yana da wata nutsuwa ta musamman za ka ji haba da walakin ai wani nutsuwarsa ta kai ne ya nutsar da shi mu'amala da takaddu da karatu shi ka gaba hanyar banza bace ba riba ce wannan nutsuwa jin daɗin fa shine masu kuɗi miliyoyi suke kashe kuɗi don samu wannan amma su rasa an yi maka allura ka kasa bacci ka yi kallon bacci ya dauke kai ta kallace kallacin duniya gajiya wallahi ba za ka yi bacci ba saboda ba ka da natsuwa amma wanda yake da alaka da harkar karatu da karantarwa sai ga Allah ba shi natsuwa kana kwanciya bacci zai dauke ka saboda kai duniya ba ita ce gaban ka ba in ma wani abu na duniya kuma ce mama kana da nassin da zai baka guri ya ce yo me ha abun duniya ne ba wani abu ya ta abun duniya ne ba mai karewa kai ka karanta a littafi cewa ba wani abu da'im wannan abin da kake kansa din shine dayin shine zai raka ka kabarin ka to wayan ba zai talibin ilmi Allah ya shagila bi shay'in akhar ghayra al-ilm ghayra al-ilm dalibin ilimi fi kamata ya fifita wani abu a rayuwarsa ba ilimi ba wala yu'rid an al-fiqh kuma ya daina kauda kai ga barin fahimtar addini قال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى Muhammad bin Hassan yake cewa ku ji wannan magana inna sana'atana hadhihi min al-mahdi ila al-lahd kaga wannan sana'a ta mu ta harka karatu da karantarwa wallahi tun daga zanin goyo ne har zuwa kabari ba a denawa kar wani ya ji a ransa cewa wai ai shi ya kai ya daina zuwa karatu wannan ya kamata ɗaliban ilimi su jawo kansa kunne waɗanda mutum yana ɗan zuwa majalisi da ya ga ya ɗan fara fusgar baki yana ganewa ya je yana ɗan fusgar larabci yana fahimta shi kenan ya daina zuwa karatu shi ba kurin ya je buɗe majalisinsa ya rijista kurin ya zama akar makallan an samu wani mai rawar kai a garin nan da ya fito yake faɗin wa ɗalibansa shi duk ya bi malaman garin nan suke ake ta cewa ana zuga su malamai ne masu karantarwa masu aure ya je ya zauna a gurin su ya lura ma ba su da komai shirme ne kawai kuma ya gana ɗaliban kuma su masa Allahu Akbar to wanda yake da alaka da littafan ilimi zai faɗi wannan Allah dan Masudi ya ce a duniya in akwai wanda ya san Qur'ani ya san fasar alqur'ani na san yafi ni sani tablughul matiya abin hawa zai kai ni gare shi wallahi da na tafi na je ne nemo karatu a wajensa ma mutum yanzu yana alfahari wai cewa ya fi kowa to ai daga nan ma ya nuna cewa lallai baka dace da malami ba ka ga hanyar yan wuta sai dai addu'a kuma wannan harka ba a daina ta ko me ka kai kuma ba a daina karatu faman arada an yatruka ilman ilmana hada sa'atan falyatruku sa'a yace faman arada an yatruka ilmana hada sa'atan falyatruku sa'a duk wanda ai ma'anar maganar shine man jada bi nafsihi idza qaraba an yaqbida wal halu yace anna aba yusuf hina idan yaqrubu an yaqbida ruhahu yace to duk wanda yake ganin zai iya barin wannan karatun namu bai dan lokaci to maza fa ya bar shi din ya kuma dawo ko kuma ka ce duk wanda ya bar karatu na awa ɗaya ko sa'a ɗaya shi ma kuma ilimin shi ma zai bar shi zai iya ɗauka ko kuma ka ce in kana tunanin za ka ɗan ɗage kafa ga zuwa karatu na kwana uku to ka ɗauke zuwa kwana uku kaɗai fakar ka ƙara sama da haka wani arada an ya turka ilmana hada sa'atan to fal ya turku sa'a ko kuma ka ce wanda yake ganin cewa shi wannan karatun akwai lokacin da zai bashi ma na wani lokaci to ya ma bashi ma yanzu yanzu ma kurin ya tafi zai iya hawa wa dakhala faqihun ala abi yusuf ya'uduhu min min maradihi min maradi mautihi an ce abu yusuf ya kusa mutuwa ya faɗi wannan magana sai ga wani malami ya shiga wurin abu yusuf yana gaishe shi lokacin bai da lafiya rashin lafiyar mutuwa wa huwa yajudu bi nafsi yana wahala da wahala ba lafiya faƙala abu yusuf lahu ramyul jimari rakiban afdalu amrajilan kajama kajama masu harkar karatu ya kusa mutuwa fa abu yusuf allah masa rama sai ga wani malami faƙihi ya zo gaishe shi wai dan dai abu yusuf ya nuna ma har ya mutu fa ba shi fa yana tare da ilimi sai da ya kirkiro tambaya yake tambaya wannan malami faƙi yake ce da shi akaramaka Allah idan an je aikin hajji jifa da za a yi na dutse a a a wurin jamratul aqaba da wusta da sugra da ake yi mutum yayi jifan nan yana tafa a kafa shi yafi ko ko ya hau abin hawa ya jifa kaga harka ce ta karatu wai dai a samu dai abin da za a tattauna ilimi amrajinan falam ya arfi jawab a shi aka ramaka Allah kan malami faqihi ma bai wasan amsar ba shi dai kawai dama abin da ya kawo shi ga da barar lafiya fa ajaba bi nafsihi sai shi Abu Yusuf din ya bada amsa da kan kansa وهكذا ينبغي للفقيه أن يشتغل به في جميع أوقاته ما لا هذا أكي سوغ مالمي من يمن إلم الدين يشغل جد إلم أقوى للوكتي قوة لا فيها ما فهنا إذن يجد لذة عظيمة في ذلك a wannan lokaci ne zai samu ɗanɗano mai daɗi akan wannan harka ta ilimi wakila ru'ya muhammadu محمد في المنام بعد وفاته فقيل له أنت أنجا محمد بن ابن الحسن وانا باو الله أبتشي wani ya yi masa mafarki ya gano shi a mafarki bayan ya mutu sai aka ce da shi Muhammad ibn Hassan kaifa kunta fi halin fi halin nazza yaya ka kasance lokacin da ake zarar ranka ba ku gane ba Muhammad ibn Hassan ya rasu to sai wani cikin almajirai sai ya yi mafarki da shi Muhammad bin Hassan sai ake tambaya Muhammad bin Hassan yaya ka kasance lokacin da ake zare ranka فقال كنت متأملا في مسألة من مسائل المكاتب فلم أشعر بخروج روحي yace ni lokacin da aka zo ana shirin raina ina ma ta tunani ne akan wata matsala ta kan bawa mukatabi an gane hukunce hukuncen bawa mukatab matsalolin da suka shafe shi ina cikin wannan abin ma aka zare ran ni ban ma san zare ran ba Allahu akbar Allahu akbar falam ash'ur bi khuruj ruhi yace ban san cewa an zare mu raina ba mala albani mala kana jira an ruwaito da aka tarar da shi a kwance a ɗakinsa a gawarsa da sunan abu dawo da a kifi a kirjinsa ya mutu albani da sunan abu dawud sunan abu dawud shi aka tarar da shi a kirjinsa da shi ya mutu sai ka ɗauko hadisin nan cewa da annabi ya ce duk mutumin da ya mutu akan wani abu yau ba a sa alama ma ta alai a kan shi za a tashe shi ranar juma'a mal abdullahi ya faɗi wata magana lokacin da yake nasiha bayan magarba amma na san da yawa mutane ba su fahimce ta ba da yawa ni ma da na koma ne tunani na gane haka ne cewa yi ya fahimtar sa da malam jafar tun da daman an zauna da yana nan unguwar ga gida ga gida a duk cikin salloli babu sallar da malam jafar yake yin ta a cikin natsuwa kuma ijata yi sallar imuri cewa ka ji an yi sallah sai sallah su bai ba ka da haufi don ka fito daga wannan inda yana sallah sai dai in larura ko rashin lafiya na dan adam ne amma karatu yake da gaske a wannan masallacin zai ɗauko sura kai ka ɗauka biyu zai raba ta sai ya share ta gaba ɗaya ya rukui ai a gama kuma ya fita ya tafiyarsa sai mana abu muke cewa shi a fahimtarsa wato wannan kula da sallar da yake yi musamman ta wannan asuba din sai Allah ya girmama shi da ya zo ɗaukar ransa sai ya ɗauke ran nasa a lokacin da yake yin wannan sallah ɗin da ya ba ta ihtimam sosai kuma a cikin sujada liyujaza alaiha dan ai mai sakayya da wannan isani da yawa ubangiji ban sani ko kun gane to mutum dan adam duk mutumin kirki da yake aikin alkhairi ribarsa shine ya mutu yana kan wannan aikin shine abinda wannan malami yake ta so ya gaya mana yanbaghi li talibul ilm yanbaghi li talibul ilm talibin ilimi ya shagalta da karatu kaka daina kada a zo wata race wallahi al'amura ne sun yawa wallahi an garam gallawa wallahi kasuwa muke zuwa wallahi kaza yaftakhir ma yana ga ma cewa shi yana zuwa kasuwa ne tunda ka je kasuwa ka ajiye littafai wallahi mala akwai dalibin da yana cikin karatu yana cikin karatu yana cikin karatu harka ta zo mai ta duniya gwanjan littafan yayi kullum isa yadda su yace yace a zo a saya gwanjo ya bugar da su tuni akwai wanda ya kamun su sadaka wallahi dalibi na ne kuma masa alihun bawon dawo kuma ka zama mamaki ni ne masa hanya ma ya je kasuwar ni na sama masa hanya da zai je kasuwar ya abin da har ya samu kudin da ya samu ba sa kai yadda zai mun shi ne wata ran ya zo ya same ni ya ce aka maka lawan ina da 'yan sauran littafai na zama ke karatu da wallahi ba nan ya ce bari in kawo kuka ba almajirai wani ya kai shi wallahi gaskiya kwanan ba da lokaci yanzu ka wannan ni a kai na ya faru iya da kuɗi yanzu bai kasashen waje yake fita iya da ababen hawa iya da gurin gawa amma wanda kai da kake zuwa da keke da littafi na tabbatar kafi shi natsuwa wallahi da ni yanzu zan iya shekara biyu ma ban gan shi ba kalas Allah kiyaye mu Allahumma ya musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik ya Allah kada ka tashe mu akan wannan azuwa waye gari waye wata ran babu mu anan ba ma wannan harkar kun manta da wannan maganar min al-mahdi ila al-lahdi Allahu akbar قال كنت متأملا في مسألة من مسائل المكاتب فلم أشعر بخروج روحي وقيل إنه قال في آخر عمره شغلتني مسائل المكاتب عن الاستعداد لهذا اليوم yace gani nan ina ta tattaunawa akan matsala ta neman bincike akan bawa mukatabi wallahi binciken nan ya hana ni ma na shagaltu ga fuskantar ranar mutuwata na shagaltu da harkar karatu ina ta neman ilimi ina ta bincike ba da lafiya fa kwance amma wani abun ya shagaltar da ni ban ma samu na yi shirin tafiya gurin ubangiji ba Allahu akbar ai wannan din ma shirin tafiya gurin Allah ne ina ina ki sa malam ina maka albishir duk wanda Allah ya masa arziki ya ganshi a layin tafiya ya je dauko karatu ya nemi ilimi ina gaya maka ka gode wa Allah wallahi wani yana nan irin ka shi ma ahlus sunna ne ba ya ba ahlus sunna bane amma ba zai iya ba ba hanyar sa bane ba ma ya dauki littafi zai zauna gaban malami akwai mai karatu ba hanyar sa bane alhamdulillah Allah ya baka wannan wa inna ma qala zalika tawadu'an kuma ya faɗi wannan magana ne ai shi lahirin yana kanta kullun amma saboda tawadu ya bala to Allah ya ba mu dace na'am رياض الصالحين فصل في وقت التفصيل لوكس نيمان كراتو التحصيل بمعنى التعلم التحصيل بمعنى ايه التعلم قيل malamai suka ce waqtu ta'allumi min al-mahdi ila al-lahd lokacin karatu tun daga zanin goyo har zuwa kabari wa afdalul awqati sharhu shababi mafi mafi dacewar lokaci mafi falalar lokaci ga neman karatu sharhu shababi awwalu shababi kenan farkon samartaka mafi dacewa tun kana da farkon yarintarka sai ga intalaqi wa waqtu sahari da lokacin sahur cikin dare kafin a yi salatu wannan lokaci yana da tsada wajen muzakarar karatu wanda Allah ya bashi dama ya rinka dan bude littattafan sai na dan bi a wannan lokacin fa innahu muhimmun jiddan jiddan wa ma bayna al-isha'aini da kuma tsakanin magariba da isha al-isha'aini ana nufin al-maghrib wal isha ko sai al-isha'aini magharib ma isha ne amma galabal al'isha alal maghrib isha sai ta rinjaye magarba ta ɗauke sunan kun gane wayan bagai li talibin ilmi an yastaghriqa jami'a awqatihi yana da kyau ga ɗalibin ilimi ya ya ya nitsar da shine istaghriqa ya kammala ya nitsar da duk lokacin ta gaba daya wajen karatu mana shi karatu ka gwari ka bashi lokacin ka duka sai dai idan ka gaji sai ka rage fa'iza malla min ilmin ya shagilu bi ilmin akhar idan mutum ya kosa almalla daga malal ne idan mutum ya kosa da wani ilimi sai shagalta da wani ka gaji da karanta fiqhu sai ka dauko hadisi ka gaji da hadisi dauko nahwu ka gaji da nahwu to koma tarihi shine yawanci ba a gajiya da shi karatun sira da tarihi ba saboda labari ne shiga yake zama yake gaji masu yin abin da gaske kenan malam وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا مل من علم الكلام أبلاد عباس إن يجد علم الكلام يقول هاتوا ديوان الشعراء وكام ديوان مواقع سي شاواقع كاذكو إذا يجد da ilmin kalam fakana muhammad bin al-hasan la yanamu al-laila muhammad bin al-hasan wannan ba hanafi imajin abu hanifa baya bacci da daddare wa kana yadau indahu ad-dafatir yana sanya daftar daftar littattafai wa kana idza malla min naw'in in ya kusa daga wani nau'i na karatu yanzuru fi naw'in akhar sai ya duba ya binciko wani nau'in daban kun ji abin da malam ya ce da haka kenan dama a labirarin ka a maktaban kana da bangaren kaza bangaren kaza bangaren kaza in ka karanta wannan ka ji ka gaje da ko wancan wai dai kar ka bar lokacin ya tafi a banza saboda in ma baka yi karatun ba kai tunanin shedan ka tafi majalisa ka je ka zauna a yi ko ba ka bane faslun fi shafaqati wan nasiha dalibin ilimi ana so ya zamanto mai tausayi kuma mai nasiha ashafaqa jin kai da tausayi والنصيحة النصيحة ينبغي أن يكون صاحب العلم مشفقا ناصحا غير حاسد ما أبوشين ilimi yana da kyau ya zama mai tausayi ku ji da wannan mai tausayi mai nasiha ba mai hasada ba غير حاسد غير مريد لزوال نعمة الغير kar ya zama mai burin ni'ima da take jikin wani shi ta dawo kansa ta kauce a gurin wani duk ɗalibin ilimi na kwarai inda insha Allah Allah ya masa arziki da ilimi za ka ba ba ruwan shi da hasada ba ruwanka kayan duniya subhanallah masu duniya su je su yi wani ya sai babur na ruwanka ya ɗinka riga na ruwanka bai shafe ka ba wannan kai harkar ka ta karatu ku kyale masu duniya su je su ci duniyar su ku da kuke neman lahira daga ɗaliban ilimi suna gasa akan rigar da za su saka subhanallah an bar hanya wallahi an bar hanya abinda Allah ya hore maka ɗauki kasa wani lokacin ma kai alfahari da sanya mai arhama a jikinka Allah kullum kayan ka shadda shadda shadda wata rana samu ɗan yadin nan na china Allah kuwa ɗan ɗari da hamsin ko naira ɗari ka ɗaura shi ka fito a haka ka ji cewa kai ma ɗin miskini ne samu alawayan ka fari ka ɗinka shi ko a masa aiki ko kar a masa aiki ka sa shi kurum don wannan ya nuna maka tarbiyya ka rayu irin yadda 'yan uwanka su ma suke rayuwa ko ba haka bane kar ka ji cewa kai ɗin daban ne almuhim da ni abin da nake nufi munafasa da neman nuna kai da neman na tara kaza sai na tara kaza wannan ba layin ɗalibin ilimi ba ne tara duniya da neman alfahari da ita duk wanda ya ɗebi waɗannan littattafan ya sa a gaba to ya bar wacce hanyar ya tamid ala kutubihi wa yaqra'aha wa yuzakiraha wa yahfazaha antum utruku ahlud dunya bidunyahum اشتغلوا بالآخرة وأمور الآخرة والناس بعضهم يفتخرون بالنساء أو أنتم لا تفتخروا بهن karku alfari da mata karku alfari da ya'ya karku alfari da gida da abin hawa bai dace ba ga ɗalibin ilimi kwata kwata kuma hassada ba taka bace da zarar kaga akwai hassada cikin tafiyar ka to kai ka shafa wa kanka ruwa wallahi fal hasadu yadurru wa la yanfa hassada tana cutarwa ba ta da amfani wa kana ustazuna shaykhul islam burhanuddin rahimahullahu ta'ala ya kulu wannan malami namu yana cewa inna ibn al-muallimi yakunu alima ya kamata dan malami ya zama malami ya kamata dan malami ya zama me malami li anna al-muallima yuridu an takuna talamizuhu al-ulama talamizatuhu ulama saboda shi malami ina ce kullum kwaɗayi yake yi ya ga ɗalibansa sun zama malamai ko ku kula da wannan magana wannan yana nuna mana malamin arziki malamin sunna fatansa almajiransa su zama malamai ba duk malamin da kaga yana maka bakin cikin kai ma ka dan haura kaga ka samu ilimi ka fara haskakawa to wallahi tallahi ka ji tsoron sa shedani ne ko ba shedani bane in an tsananta harshe a ce to lalle shedan yayi wasa da shi ya kamata ya buɗa maka kai ma ya taimaka ma ya nuna maka hanyar da za ka yi karatu kai ma ka zama wani amma malami ya zama shi dan kafe yake kai kullum kana ƙasa kullum kar a ji ɗuriyar ka ba zai koya maka wani abin da za ka samu wani abu kai ba yau ka amfanar da mutane ba to akwai alamar tambaya yasa yawanci malaman bid'a suna kan wannan layi dan ne almajiran su ba sa so su kai komai saboda abin alheri da suke samu dan dan returns da ake bayarwa kada shi ma ya zo ne kuma akwai waɗanda suka fahimci aƙidar ma dai Allah da ya gyara wani baya so ya ji motsin wani in ba shi ba kurum shi dai a ji shi shi kadai kawai Allah kiyaye mu gyara mana halayen mu ya mana afuwa kuma kajin li'annal mu'allima yuridu an an takuna talamizuhu talamizatuhu ulama fa bi barakati atiqadihi wa shafaqatihi yakunu ibnuhu aliman kenan da albarkacin kuduri shi malamin da tausayin malamin ka gane tunda yana da kuduri mai kyau kuma yana tausayin almajiran su samu ilimi to shi ma wannan albarka sai ta sa ɗansa ma ya zama malami saboda ai bai yi hasada da kiyayya ga ɗan wani ba ina ce malami ƴaƴan wasu yake koyawa to ya kamata ai ɗansa shi ma ya zama malami tunda wannan albarkar tana zuciyarsa wa kana yuhka anna sadr al ajall burhan al a'immati rahimahullah ta'ala wannan babban malami ne sadr al ajall burhan al a'immati ana ce da shi ja'ala waqta sabq libnihi ya sanya lokacin karatu waqta sabqi lokacin karatu waqta ta'allumi kenan lokacin neman karatu ga dansa ya sawa dansa mai suna as-sadr shahidi usamuddin ɗansa na farko sadru shahid usamuddin da kuma as-sadru sa'id tajuddin rahimahumullahu ta'ala ya sa musu lokacin karatu waqtar da'wa lokacin walaha an gane ko al-kubra ba'da jami'il asbaqi lokacin walha babba ma'ana lokacin da rana dai ta fito aka fara yin walha ba da jami'il asbaqi me ba da jami'il asbaq al asbaq jami'i ne na sabq bayan duk karatuttukan da malami yake yi a gida ya gama karantar da 'ya'yan wasu sannan sai ya ba wa lokacinsa lokacin kuma wa 'ya'yansa sauran lokacin su yaran wakana ya kulani su 'ya'yan sun kasance suna cewa tabi'atuna takillu wa tamallu fi zalika alwaqt wallahi dabi'ar mu tana nuna gajiyawa da kosawa an gane ko shine takillu a takillu bi ma'ana taftur kana suna samun futur kosawa wa tamallu da gajiyawa malal ko ko gajiyawa kosawa da gajiyawa a wannan lokacin gaskiya mu bai dace da mu ba fa qala abuhuma baban su malamin sa yace innal ghuraba'a wa auladul kubara yace baki da 'ya'yan manyan mutane ya atuna ne min aqtaril ardi suna zuwa mun daga kasashe da dama kalmar aqtar tana nufin af wato atraf aqtaril ard bi ma'ana atrafil ard jami'i ne na qatr an gane ko qatr kai shine atraf to waɗannan suna zuwa mun fala budda min an uqaddima asbaqahum daka dole ne in gabatar da karatun baki da 'ya'yan mutane da suke zuwa akan naku ko fa bi barakati shafaqatihi tafawwaqa ibnahu wallahi saboda albarkar tausayin da malamin ne yake wa almajiransa yake fifita almajiransa sai ya zamanto 'ya'yan nasa sun zama suna da matsayi madaukaki shine tafawwaka ibnahu ala aksari fuqaha'i ahli al-ardi suka zamanto sune manya manya a bisa mafi yawa daga malaman fiqh masana fiqh a duniya gaba ɗaya fi dalika al-asri fil fiqh a wannan zamani akan fiqh wa yanbaghi Allah yunazi'a ahadan dalibin ilimi ka daina jayayya da kowa wannan nasiha ne ake wa ɗalibi mai neman karatu la tunazi ahada wa la yukhasimuhu ka daina husuma duk ɗalibin da kaga aikin sa musu da husuma to ka ja masa layi wannan akwai alamar tambaya akan ɗalibtansa wa la yukhasimuhu li'annahu yadhi'u awqatahu li'annahu yudhi'u awqatahu ai wannan husuma da munaza'a tana bata wa ɗalibi lokaci sai da ake so a ganka cikin littattafai da bincike yaushe zaka zauna kana jayayya da wani kila an ce almusinu sayujza bi sanihi duk wanda yake kyautatawa insha Allah za a yi mai sakayya akan kyautatawarsa a nan duniya kafin lahira wal musiu satakfihi musawihi duk mai munan nawa kuma wallahi mummunan aikin sa ma ya ishe shi shagali a duniya ya ishe shi tashin hankali ka kyautata ya kai ɗalibin ilimi an shaida ni shekul imamu rukunin islami wannan babban malami mai suna rukunin islami muhammad bin abi bakar al-ma'rufu bi imam wanda an fi saninsa da wannan suna imam khawahir zada المفتي رحمه الله تعالى سنة سكنة يتي أشهدني سلطان الشريعة يوسف الحمداني رحمه الله تعالى يوسف الحمداني سلطان الشريعة يا كرنت الدني أواجينا شوى ولا تجزي إنسانا على سوء فعله ولا تجزي إنسانا على سوء فعله سيكفيه ما فيه وما هو فاعل kada kai sakayya ga wani mutum dan ya maka mummunan abu wannan nasiha ke wa ɗaliban ilimi kada ɗalibin ilimi ya sakayya ga wani da ya masa mummunan abu sai fihi ma fihi wa ma huwa fa'ilu wallahi abin da yake ciki na barna ya ishe shi shi wannan ka bar mutum da bala'in da yake ciki tunda ba mutumin kirki bane wa ma huwa fa'ilu da aikin da yake aikatawa ai ya ishe shi ma'ana in mutum ya cutar da kai ba shi da wannan cutar da al'ummar da yake yi ta ishe shi tashin hankali ba sai ka bata lokaci kayan mai sakayya ba ولا تجزي إنسانا على سوء فعله سيكفيه ما فيه وما هو فاعل وقيل أنت من أراد أن يرغم أنف عدوه وان دي so ya tirsasa hancin abokin gabansa a ƙasa falyukarrir hada sha'ar to wallahi ya ta maimaita wannan waƙar abokin gabanka makiyinka da yake so cutar da kai to ka ta maimaita wannan ولا تجزي إنسانا على سوء فعله سيكفيه ما فيه وما هو فاعل إذا شئت أن تلقى عدوك راغما وتقتله غما وتحرقه هما إذا كان سوء ka gamu da abokin gabaka rajiman a tirsashi a zube a kar wa taqtulahu ghamman ka kashe shi da bakin ciki wa tuhriqahu hamman ka kone shi da damuwa idan shi ita an talqa aduwaka raghima wa taqtulahu ghamman wa tuhriqahu hamma farum lil ula wasdad min al ilmi innahu man izdada ilman zada hasiduhu ghamma Allahu akbar yace in kana so ka abokin gaba ka wulakanta a gabanka ka kone shi ma dan bakin ciki da damuwa mana bakin ciki ya kone shi farum lil ula wasdad min al ilmi innahu ka rinka neman daukaka me neman daukaka yi karatu da zai baka daukaka dan ilimi shike bawa mutum daukaka wasdad min al ilmi kai ta ƙara ilimi kaga wai in ka samu matsala a rayuwa da mutane to manta da su ita karatu ita karantarwa farum lil ula wasdad min al ilmi ka ta ƙara ilimi kurum suna so su karya ka tafi neman ilimi suna so su wulaganta ka tafi makaranta ka ta karatu innahu man da ilman zada hasiduhu ghamma duk wanda yake neman ƙarin karatu to me mai hasada zai ƙara bakin ciki kaga ba sai ka bata lokaci kai mai magana ba in dai kana karin karatu ai alhamdulillah ina fata ana fahimta yake cewa wa alayka an tashtagal bi salihi nafsika kai dalibin ilimin shagaltu da abin da zai amfane ka kai la bi kari aduwika wai karka damu da cewa sai ka ta mai da martani ga abokin gaba a'a fa idza qumta bi masalihi nafsika idan ka tsaya dan gina maslahar kanka da kanka taimaki kanka ilimi da karatu a tadammana zalika qahru aduwik ƙara duwi yayin da kaje kana ta karatu to wannan din ai ya kunshi ainihin karya abokin gaba ana so a ce da kai da ilimi ne zaka karya abokin gabanka da ilimi ne zaka karya abokin faɗanka ba da wai makami ba wa iyaka wal mu'adata kai nesa da yin gaba fa inna ha tafdahuka wallahi dalibin ilimi da yake gaba zai kunyata wa tadhi'u awqataka gaba tana bata lokaci wa alayka bitahammuli la siyama min as-sufaha'i kai dalibi ka zamanto mai juriya da hakuri da daukan wato wautar masu wauta musamman daga wawaye ka jure yau a bata ma yau a bakanta yau a ce dan kaza ne yau ayi قال عيسى ابن مريم صلوات الله على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم النبي عيسى عليه الصلاة والسلام هنا فدا اعتملوا من السفيه واحدة حتى تربه أشرا النبي عيسى يقول كجوري و واتو واوا da zai maka wauta ka jure masa wauta guda daya to kana da riba guda goma wawa in ya maka wauta daya in ka jure to albishirin ka zaka samu riba guda goma sai mu dakata anan Allah ba mu ikon aiki da abin da muka ji abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya mana afuwa da rangwame wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah